نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا كان عشرين لتوقفه قوة الجمال الأولى hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan daya miladiya dubu biyu da ashirin da daya Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙo sai mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi ma da ba'adal maut yau da rashi na ashirin da shida ثلاثين عشر من الشدة شفاعة المؤمنين ceton muminai muna maganan barin da ke maganan ceto mun yi maganan mala'iku yadda za su ceci al'umma muka yi maganan makamar mahmud da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan muka zo muka yi maganan shafa'atul anbiya yadda annabawa ke ceto to yau kuma gashi nan muminai ake magana su kuma yadda za su ceci wasu daga cikin bayan Allah tabaraka wa ta'ala karshe dai zai kuna ji annabi Ibrahim aka ce zai ga mutane daga hannun rubuta Allah shi ya Allah ka kona ƴaƴana ya Allah ka kubutar da su kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai ce a je a fitar da duk wanda yake da imani gwargwadon kiyashi ko gwargwadon kwaya alkama to a cire shi daga wuta muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya raya muna musulmi ya karbi rayukan muna mu'mine da sarkin sunayensa an abdullah bin ali jada'a annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shi wannan abi abdullah bin abi jada'a yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم yace al'umma ta za su shiga aljanna ta dalilin ceton wani mutum wato wani mutum daga cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceci al'umman manzon Allah su shiga aljanna ta yawa fiye da bani tamim bani tamim kabila ce yawan kama abu wata unguwa ne kaman su gari ne ma ba unguwa wace suna da gefen su to wasu mutane za su shiga aljanna ta dalilin ceton wannan muminin fiye da wannan kabilan ta bane kame wannan ke nuna daga cikin muminai akwai wanda za a ba shi ceton jama'a masu dimbin yawa wanda Allah ta dai sanya ka fice su shiga aljanna ta dalilin sahabbai da suka ji haka qalu siwaka ba ma kai ba ya rasulullah ba kai bane ma wani ne daga cikin mutane qala suwaya yace ba ni bane wani na wani na ma kenan to balle manzo Allah wani shi ma zai yi ceto mutane su shiga aljanna fiye da wannan kabila yawan wannan kabila ya to ko qultu shi mai ba da labarin da ya faɗi magana shi Abdullahi bin Abi Jada'a ko yace anta sami'tahu min rasulillah ina tambayan babansa kai ka ji wannan maganar da kanka daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ana sami'tuhu ni na ji da kaina ba labari na ji ba a wani ya fito saboda wannan tabbatar da magana ne kuma magana tana da ban mamaki saboda haka aka kokari a tabbatar da gaskiyar magana وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سمعت رسول الله رسول أعشي وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نجم الله أنا سوى ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو مثل أحد الحجين ربيعة ومضر manzo Allah ya ce wato al'umma za su shiga aljanna ta dalilin ceton wani mutum kuma shi mutumin nan ba annabi bane ba mu annabi bane da mutum ne wanda yake mai daraja Allah ya ba shi matsayi babba zai yi ceto misal al-hayyaini misalin ungwannin can guda biyu ungwannin can guda biyu sune hayyaini aw misal al-hayyaini ko yace misal al-hayyaini ko misal ahad al-hayyaini misalin ɗayan ungwannin can guda biyu rabi'a wa mudar rabi'a da mudar su kabilu ne misalin su rabi'a da mudar za a samu wanda zai ceto ya ceci al'umma da yawa kwatankwacin waɗannan ƙabila rabi'a da mudar saura ta bi kenan suna da yawa fa qala rajulun ya rasulullah sai wani mutum kamar da irin mu a yau to amma wannan ya fi mutum da sahabi ne babban mutum ne illa iyaka dai wani lokaci wajen fahimta wani shi ga inda aka nufa daban sai ya nufi wuri shi daban shi da yaji an ce misalul hayyaini rabi'a wa mudar maimakon ya koma yana mamakin maganan da kuma girman abin da ake magana na ceto sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulullah awa ma rabi'atu min mudar rabi'a ba daga mudar take ba da kace san ba ya ce rabi'a da mudar ba sai shi kuma ya koma ya ce to da rabi'a da mudar ba duk ɗaya bane maganar kabila ake so a tantance ya ke nema a yi yawan su ko a tabbatar da ceto shi sai ko ba maganar asalin tarihi to ai rabi'a ba kuma daga cikin abun nan bane kawai misali a zuwa ne wani ya ce maka za a ba da ceto wurin wani mutum wanda mutanen nan yawan su sun kai zariya da malumfashi misali sai wani ya wubi ya ce to ai da zariya da ballon fashi ba da asalin katsina ba ne to abin da ake eh misali da ba kawai don ku gane ba su ne da a wuri ɗaya ba da zariya da da ballon fashi su ne ba duka zuwa mace ko mutuwa to an ce ba misali mutane za su shiga aljanna da yawa wanda za ta ce su kwatankwacin mutanen zariya da dagon tuwa sai wani shi ya tashi ya ce to ai mutanen wantuwa da azalin zariya ai duka tsirawa ne duka duniya ne ba suka dudu duk absanin su da abin da ake so a tabbatar kenan to da ka annabi bai biye masa ba lokacin tunda ba abin da ake so a tabbatar kenan ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma aqulu ma aqulu abin da nake faɗi kawai nake faɗi ba wannan maganan ba ka saurari kawai abin da nake so in faɗi ina fata an gane annabi ya yi shi ne wanda ya fi kowa ya karantarwa kuma koyaushe na za a iya samun mutane wani lokaci daban a zo karatu daban ana nuna ma da abin da ake son mutum shi koma ya wani wuri duba kwanaki nan muna magana ana maganan cewa yahudu ga yadda suke aiki ga yadda muke magana wani daga can baya zai ce ai suna aiki ranar lahadi ko sai da ce ta a tafi a haka ba shi ke nan ba to kullum wani haka yake shi ana magana abin da ke so daban shi kuma abin da ke kallo daban to amma ba abin zargi ba ne saboda mutane ba daidai suke ba ba a kwakwalwa ne dai ba ce to amma wata rana akan yi ma mutum abin da ake ce ma wato ya subhanallahi ka kuma na manta abu kai iltifat iltifat idan kuna magana ana magana mai muhimmanci sai wani yayo wanda take shirme ce ba dole sai an fito da shi fili an ce yayi shirme ba sai a kokari a jiyar da shi kawai a mai da shi kan hanya kamar mutumin da ya zo ana magana kiyam ana magana ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mata sa'a ya ce ranar tashin alkiyama kaga annabi bai mai faɗa ba ya ce sai ce ba da adad gala ni ka tanadan mata kai ba gaya ma ranar ba ne matsala ni ka tanada wurin da rana to kaga shi kuma da yake da sauran shi sai ya ce son Allah da manzon Allah kai kai rike kaya wallahi ka kode yan ka kaga yake da awa ta je to yare ka shi ciyawa ba zai fada ba to na ga ko tara na wani ka yazo yana tafiya shi wannan yana kallon sukuwa ana sukuwar dawaki shi ko wannan yana zauna wani yana da yamma ne da marece na askar na yamma subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allah shi yana so ya samu abin da zai samu da azkar na maza shi ko wannan mai kallon sa kuwa ya rugo da gudu ya zo ya samu ya ce da Allah da Allah duba yanzu kana gadin dawakan nan guda biyu wa zai tsere ma wani waɗannan dawakan wane ne zai tsere masu sukuwa shi ko wannan tasbihi yake wannan ya rugo ana sukuwa ana sukuwa wa kake ganin zai tsere ma wani yace wanda in an haushi zai kai mutum sama yace sai ya sa ce ta wata doki ne ba sai wani doki ne za a hawaye kai mutane ke kai mutane zawa sai ce wannan zuwa ka ce zuwa da lai walhamdulillah tana daga mutu tana cika ma tsakanin sama da ƙasa ita to yanzu da muna samun irin wannan da mutane ba su canza ba ba faɗa za ka yi masa ba kai wawa ina rana ne da maganar iltifati wawanci ne amma kai ma kakkai wawanci kakka zama kamar wancan da na gaya maku ya je ya je ya je psychiatrist wawa mutum fa ya kai yar uwarsa psychiatrist hospital asibiti aka kai ta bata da lafiya ita tana dukan mutane tun a gida aka ga haukan ya kai hauka aka kai ta asibiti to kuma asibiti ana so a ga likita an zo wajen tsaye wajen likita ta ko dubi cikin wanda suka rakota guda ɗaya ta kwashe shi da bani to shi kuma da ya fi ta hauka kaga daga steps din nan da ake kawai sai ban kado ta ta faɗo kasa kawai nace mai haba haba haba malam yace a wala kalisa wallahi tun da take dukan mutane kuma mu mun taimaka kowa ya ba abin da yake an kawo ta asibiti kuma yanzu ta gaura man mari nace to ada ko sani da kun bata gida amma abin da ya sa wai kawo ta asibitin ai sai sa take mari to kuma ta mare ka kai to in kaga da yana da shi koyin ce likita hada su sun wannan mahaukaci ne shi ma ya fi ta ba hauka wanda ya rakotar nan kama suka kulle ka kai masu allura shi ma mahaukaci ne malam zari ko ya gani to daga step bai ban kaɗo ta ita da samare to shi ne to ka gani na ce mutum likita ka gani to ba abin da za ka yi wannan likita ya ce haka suke mutane haka suke ba su da hakuri kai ka kawo fashion kuma ba ka hakuri da shi to mu fa da muke hakuri da su da wannan ba ta ta mare wai ta mare shi ne ke ban kado ta da gaske to da ta karere ba a koma tsora tsorin karaya ko ko magana ganin likita wai tana marin mutane ta je take duka to saboda haka ba a biyo mutum idan ya irin wannan haukan kawai sai kai kokari kai sai kai masa iltifati ka juyar da shi ka juyar da shi kuma annabi kullum ya tashi a majalisarsa sai ya yi maganar da har wawa ma zai gane duk da sahabbai hazikai ne amma ba ko yakan zo wanda in ba kasa kasa akai ba ba zai gane ba tunda ba kullum yake zaune da annabi yana jin maganganun da annabi ba sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce masa yanzu kuna gani in an tara duk kudin duniyar nan ta san dai ba kawai sai ga da wani aka ce in aka tara duk kudin duniyar nan a tara su kuna ganin za su tabo sama kowa ya ce ina ya rasulullahi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba za su iya tabowa wa ne mutum a tare duk kudin duniyar nan ba za su iya tabo sama ba suka ce kaga wannan abba kawai ya gane haka ka ce wa ne mutum wa ne mutum sai ce to ni ko na san wasu kalmomi wanda in ka faɗe su farkon su na nan karshen su kuma sai a tabo sama ka ce subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa in ka faɗi wannan farkon su na nan amma tarin su sai sun tabo sama to yanzu kaga wanda su din sahabbai ne wanda ya rike wannan maganar ya ji duk inda zai shiga a duniya a ce ya manta wannan maganar bai yi wannan tasbihin ba ba zai yi ba kamar muku na ummu habiba eh sallallahu alaihi wasallam eh eh daga jesa bai bari ba ya gaya masa cewa subhanallah eh ya bi masa ba wannan eh to eh tsadanin yaki da aka mai tada hankali sai da yi ta aiki da wani gaskiyar magana muna kallon wannan malam san duk ka ji ai ba sai mun yi ta ba ko ya wada to a yi to ga to ga shi da cikin bututu cewa yi ɗaya daga cikin iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce tun da ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sallah raka'a hudu ta nafila gabanin sallah azhar kuma yayi guda hudu bayan an yi sallah azhar wuta ba za ta taba shi ba tun daga ran nan baka ƙara bari ba kullum sai ta yi shi kuma mai ruwaito hadisin daga wurin ta shi ma yace ni kuma tun da na ji ni ma ta faɗi daga ran da ta faɗin nan ban taba bari su ba kullum kafin azhar zai hudu bayan azhar zai hudu saboda an ce wanda yi su ba zai tuta ba za ta ba shi ba kuma ba mun yi ba cikin wancan samanuna sababan lin najati minan nan ba akwai shi ba ciki har da nan ba shi ma lambobin da za su abun nan hudu kafin azhar hudu bayan azhar to sannan kuma sai ya ce ali bin abi talib kuma shi kuma tun lokacin da annabi ya je gidansu da daddare ko san sun je gidan shi ne lokacin fatima an zo an kawo bayi ita kuma tana wahala game da hidiman cikin gida har hannunta yayi kanta saboda nika da hidiman cikin gida sai ta ce ma ali bin abi talib ya zo ya raka ta su je wajen manzon Allah tunda an kawo bayi a bata bawa ɗaya ko baiwa da za ta rika sai a tafi diman gida ta rika dan samu tana hutawa Allah da iko sai suka je ba tsara da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to wata ruwaya da wata ruwaya kuma aka ce kunya suka je suka kasa wani wallahi alam dai amma dai wannan dai aka ce ba tsara da manzon Allah ba sai suka bar sako iyalin shi su ga mai cewa Fatima ta zo amma ga bukatar hadda mijinta ya rakota ga bukatar da suka zo nema sai ya tashi bi su gida da daddare har sun kwantawa lokacin da ya je sai dai zauna bakin gadon inda suke kwanci har ita ta rika jin kunya saboda ga manzon Allah ga ta ita da mijinta kan gado ga Allah ya zo ya tadda su kuma ya zauna bakin gado ai kaga da kunya wala zani ko to sai ya ce masa sako ya zo gare ni cewa kin zo ne kun zo neman bawa gashi gashi sai ya ce to bari in gaya maku wasu abuwan da za ku rika fari da daddare wanda sun fi maku wannan bawa kuma sannan za su Allah zai rufa maku asiri a kansu da abin nan ba saboda haka sai suka ya ce ku ce subhanallahi za ku kun kwanta sun fita ku ku ce subhanallahi su talatin da uku alhamdulillah su talatin da uku Allahu akbar su talatin da hudu ku faɗi wannan kullun dare ya isa maku komi ya fi maku a baku bawa ya fi maku komi to shine Ali bin Abi Talib din yace tun daga ran da Annabi ya ga mai wannan bai taba bari ba sai wani ya tambaye yace har ya a lokacin da aka yakin Siffin kasan yakin Siffin shine yafi tsanani saboda an kashe musulmi Allah kada ya ya ga kuma musulmi da musulmai amma da kafirai bane musulmai da musulmai ne ake fada sai yace haddaran Siffin sai da ya faɗi wannan karatu duk wannan rikicin da ake yi sai da ya faɗi karatun sai ya faɗi wannan tafsiri wannan yana da muhimmanci wani mata akai akwai inda akai magana ko kuncin rayuwa ne rayuwa ta dare ka matsatsi karasa inda za ka sa kanka yi rika yin sun ka kwanta ka gani ta yadda za a yi lokacin za ka kwanta ka rika karanta ka gani to zo na za ka kwanta ka yi in ma ka manta ka farka da daddare yi ka kwanta kai ka yi kafin da yawa yi to sakacinmu ne yake da yawa shi yasa ake jan mu kasa inda muna addu'a muna tuba muna istighfari kuma ga du'ai ga istighfari ga tuba ga du'ai haba malam wane mutum amma sakacin mu ne ayyo to Allah ya kyauta na in kuma zunubi ne Allah ya ba da abin da zaka bari lokacin da zaka kwanta akan kare ma zunuban ko ya kai kun farke ku akan kare ma zunuban ko ya kai ganyen itatuwan duniya ka kalli fa itatuwan duniya sai za ka kare ma zunuban ko ya kai nan a wani wurin aka ce ko ya kai adadin mutanen duniyan wani wurin aka ce ko kwanakin duniya yawan kwanakin duniya zunubin nan ya kai yawan kwanakin duniya tun daga ranar farkon ta zuwa ƙarshe zunubin ya kai yawan wannan za a gafarta ma abu uku kawai ba ka zo kwanciya amma shi ɗan ya bari shi bayan ya san za a yi wannan wannan tagomashin alkhairin ya bari ya bari ka bari haba malam ka dinga marin kake nan yana marin ka ta kunnan nama da kunnan hagu na ma'ana ka kasa fadi sannan kuma ka kwanta bacci ta shafan ma hanci yana ya lailatul ya lailatul ya ya Allah lafuz kada ta koyi ba ba za ka yi wadda ya ba za ka samu sallah asuba balle ba a kafin wataƙila wani ba shi ko sallah asuba ba zai samu ba kaga mutum ya zan sallah asuba ya tashi da safe ko ya ɗauko ta buta ya fito cip cip cip ko wani gida bayan mutumin banza ne kai ya ba ya baka bari a garka ka ɗauko wani buta cip cip cip ka fito ko wani gida duk wanda ya gan kuma tunan kirki kai a wurin musu mutumin banza ne kai sallah asuba ba har sai da bakwai da safe an kusa sannan ka dauko buta ka ci mo ka zo kowa gida kana alwala masu sallar kodai suka tada shi to sallar kodai masu sallar kodai sabon wajen na ci gaba da mu idan yi zalla lokaci mai kodai mai kodai da mutu a zuwa na ga mai kodai ta fito a zo ta kaza mutane su tsaya su ta labarin su zo wurin daga nan su wuce wurin mai kodai wasu tsaya sallah su masallaci sai su wuce wurin mai kodai daga nan to zai kodai wani kuma da ya tashi zai tafi gida idan gida kuma a koron shi sai kosan kana nan nan da masallaci tare ko bai zanna da shi bai zanna masallaci ba ya fita ya tafi gida dan ko zana shi wacce ya tawo sai kodai in ga shi wajen bai kodai ila layi to a zo da bai kodai ya zo sai kodai kala zani mutum ya jira a yi da to ai na gaba wizo ka ci ba ko ba na ta waje ce Yobi za mu haɗu yadda baka gani ba bayan an yi su. Ai, ce mana wa na so zo a ce ta bai ta zo. Inda faɗi za ka ji ka sani tare da kai aka yi. Muka ce ka ce astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. kafin su goka to ka gani amma bai zuwa ya gode ma daga wani wuri kamar kamar ne ce ke kai wala zadin Allah za ka mai da ne ne ga sabu suka ce su da din suke bi ba kauye zo wajen baza baza Allah to da ka yi zo shi komai zai tambayo tambayo wasu kawai sai yawa sai addin ya fara ba da arziki sai sadda ba kauye bai zo ba su jin daɗi su ba su ke tambaya wata tambayin ba su ja amma shi ba kawai dama bai saba da manzo in ya zo kawai zo ce manzo Allah ga abin da ya kawo ne ce to a ba shi amsa su ko yan gida su ta jin daɗi masu rubutu na rubuta masu an da ta zuwa da shi shi kawai Allah na taimakon mu inda ka je turanci ya ƙi ibn kilas sun san tamballo to kamin kuma wani mana jin daɗin tambaya na ce maka yanzu ma da kace abu tutun nan a faɗi wani na kai shi ma ya ji daɗi da kace a faɗi abu tutun nan ba zai wuce da ji kullum bare yau ko jira da ta yake ji wata da bai ji abin da aka wani wani ke da ba ko an haƙura nan dai in fadda za ka kwanta uku aka ce kawai ka yi sun isa ma eh sai dai kana so kuma kai to tasbihin kai to tasbihin in ka tafi astaghfirullah wa atubu ilayhi kaga dama wannan kai dubu ma kafin kai bacci muqay ba muqayyad bane mutlaq ne shi ko kai ta subhanallahi wa bihamdihi amma kaga wadannan da aka ce 33 33 34 in kai dari su ka gama wannan bangaren amma in kana so kai mutlaq sai kai ta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim in kaga dama yi dubu kafin kai bacci wannan ba komai inda aka iyakance to iyakan nan in ka kai tsayanan inda ba iyakar ce wasu ake ce ma mutlaq shi kai iyayen ka ba ma sai ka kirga ba kai ba ruwanka da kirga in mutlaqun tasbih ne ba ruwanka da lissafawa yi ta yi kawai saboda in kana ta yi kawai shi mon da kace mawan ko nawa kai ya san nawa ne shine ai abin da muka magana wata rana magana Abdullahi bin Mas'ud da kuma wane ne ba ya sunan shi kai na mun sunan shi Abu Musa al-Ashari shi da Abu Musa al-Ashari abu musa al'ashari ya kawo ziyara wajen abdullahi bin masaud sai ya tarar da masallacin abdullahi bin masaud wasu sun zagaye sun yi halka su mai azkar wani na kirga ya ce ku ce kaza su goma ku ce kaza su yi kaza ya gani ya ce a a wannan kuma yau ce zo sai ya wuce gidan abdullahi bin masaud ya je tarar da mutane a kofar gida suna jiran shi ya fito shi ma sai ya zauna kofar gida sun daɗe ba su haɗu ba lokacin da ya gamu da shi ya fito ya gan shi a kofar gida ya rungume shi shi haba dan kwana maimakon da ka zo ka shiga cikin gida ya ce a na zo na tara ana jiran ka ni ma sai in jira ka wannan almajirai na ne kai ko aboki na ne ya ce a tun da dai na tara suna jira ni ma sai in jira suka rungume juna suka yi ta kuka suka tuna lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan sai ya kama hannun suka tafi masallaci kafin su shiga sai ya ce mashi na zo masallacin ka na tara ana wani abu amma ba mu san shi ba lokacin manzon Allah sai dai ban sani ba ko kana da yace me yasa baka hana su ba daga gansu sai sai a a ban sani ba ko kana da wani ilimi daga manzon Allah wanda ni banne da shi kaga in yasa ana su gara in kai ka zo da kanka in akwai wani abu kaga abu nan ne sai ya shiga tsakiyar mutane sai kai kai kai ku saurara wannan ba san shi wa bid'a ce wannan abin da kuke yi ba wanda ya mu san shi wa lokacin manzon Allah wa ya sa ku yace kuma wai ce ba ku sai kun kirga tasbihin ku da tasbih da tahmidi da wani ne sai kun kirga mutlaq tasbihi in kuna so ku kirga ku kirga zunuban ku don ku bari amma abinda kuke na ibada shi wanda kuke mawa ba mai kwanje bane bai yiwa ku yi goma ya ba ku ladan biyar duk abinda kuka yi yana nan a kididdige kuma zai biya ku in za ku kirga wani abu ku kirga zunuban ku amma ladan ku ga ku kirga zai biya ku daidai yadda kuke lullunta makowa ya fito a don ne ke nuna addini ba a cikin abubuwa ciki to mu koma ba kada abin ya dauke mu daga bari ceto muke magana wanda za a ba mu mune akai maganan gari ko aka ce ya kai da rabi'a da mudar fa qala rajulun ya rasulullah sai wani mutum ya ce ya manzon Allah awa ma rabi'a min mudar rabi'a ba daga mudar take ba قال انما اقول ما اقول ni fa ina fadi abin da zan fadi ne ba shine wannan gaban mu ba wa ana nasrin malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tira da min ta Allah tabbata gare shi ya ce inna ar-rajula la yashfa li rajulaini wa thalatha ranar lahira mutum daya zai cece zai yi ceto ga mutum biyu har ga mutum uku ma mutum ɗaya zai ceci mutum biyu ko ya ceci mutum uku wani hadisin abi huraira radiyallahu anhu alladhi taqaddama ba'dahu kuma haka nan hadisin abi huraira wanda wani bangaren ya riga ya gabata yace hatta ya khalaqa al-mu'minuna min an-nar har lokacin da mu'minai su suka kubuta daga wuta ba su shiga ba wallahi nafsi biyadihi yace ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa ma minkum min ahadin بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار yace ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa babu wani mutum da ya fi kololuwa ya fi tsanani wajen kaiwa kololuwa wajen faɗin gaskiya da neman gaskiyan a taimaki muminai kamar a ceci mutane kamar muminai da yan uwansu muminai muminai za su kai kololuwa wajen magana zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala su ne za su dinga roƙo suna naci wajen su ceto yan uwansu muminai daga wuta wa fi riwayatin lil bukhari wa ma antum bi ashaddu bi ashaddali munashadatan fil haqqi قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار فما أنتم بأشد لي ko munashadatan fil haqq yace ba ku fi ni tsanani kura nan nan ba za ku fi ni tsanani ba wajen magiya wajen roko wajen mu'mine da kuke ba a dinga yin mu'mine za su ta roko Allah kenan mu'mine su ba za su yi yana da tabbatar da annabi zai rufe ta kokarin neman ceto to kuma mu'mini sai ma za su ba ku fi ni tsanani ba ku wajen yin wannan wa idza ra'aw annahum qad najaw fi ikhwanihim idan ko idan su suka ga mu'mini wa idza ra'aw annahum qad najaw fi ikhwanihim idan suka ga su sun tsira su mu'mini sun bar wadancan yan uwansu su kuma ba su tsira ba yaquluna rabbana sai su koma suna roƙo suna neman yadda za a kubuta da yan uwansu suna cewa rabbana kanu yasumuna ma'ana sun kasance suna sallah tare da mu wa yusalluna ma'ana suna sallah tare da mu wa yahujjuna ma'ana suna hajji tare da mu fa yuqalu lahum akhruju man arabtu ku fitar da wanda kuka sani daga cikin su ku je kafin a wuta yanzu sun zuba to ku fitar da duk wanda kuka ga kun gano shi kuna sallah tare da shi ko kuna azumi tare da shi ko kuna hajji tare da shi ko ku fitar da shi wannan sai yasa kuka ga musulunci yake fada ga wanda zai rika warewa ya rika kin zuwa cikin jama'a ana sallah da shi masallacin shi ko a gidan shi ta sallah shi kadai ko daga shi sai matan shi kawai ba a buɗe masallacin ga an sa hoton katon kare shi ta sallar sa cikin gida ba ruwan su da fitowa jami'i wannan babban kuskure ne sai yasa wasu suke mana fatawa kamar mutum ya je wani gari ya zaman sa sai ya ɗauki wancan maganar da aka ce in dai ka je bakunta komin daɗe wanda za ka yi ƙasar za ka yi ta yi ita sallah shi kadai ba ku san shi yana sallah ba sai aka za ka ce maku bakon nan ya mutu to ina ruwanku da shi za ku ku ce to dan uwanku ne sai shi ba ka sallah ba ba ku tun da ya zo bai taɓa sallah tare da ku ba to ina ruwanku da shi ya na ku da shi to za ku ɗauko shi ba daidai ba ne wannan tunanin saboda haka waɗannan za a ce ni ku ciro waɗanda kuka sani wa yukhrijuna khalqan kathiran sai su fitar da jama'a da yawa kad akhadatin naru ila nisaqaihi wani wuta ta riga ta kama ma kwamri rabin kwamri wai la rukuba sai wani wuta ta kama gwiwa yana ta bala'in cin wuta ko su fitar da waɗannan kaga na su waɗannan wato na takin farko kenan ثم إذا كنتم كذا وأن أعطيت ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به ba wanda ya rage cikin wanda ka umarce mu da mun samu fa yuqalu irji'u ta ce musu ku koma fa man wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fa akhrijuhu duk wanda kuka same a cikin zuciyarsa akwai daidai da mithqala dinarin ko daidai dinari ɗaya ne yake da shi na alkhairi ku fito shi da shi fa yukhrijuna khalqan kathiran sai su fitar da mutane da yawa a wannan masu wannan sifa ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا بمبر قوة وتكون لك أمر شيء مدم مفتد ثم يقول يرجعوا يقول لي ما قدوبا ومن وجدت في قلبه مثقال مثل دينار من خير فأخرجوه duk wanda kuka ga cikin zuciyar shi akwai gwargwadon rabin dinari a cikin zuciyarsa na abin nan kusan dinari wancan lokacin fa abin nan ne kamar fataka ne wanda ake yin su ne tsera su ake yi to da ka wanda ba na takarda ba ne ku fitar da shi sai furuju na kalkan shakira sai su fitar da mutane da yawa kuma sun mai kuluna rabbana lam nazar fiha mimman amartana ahadan ba mu bar kowa ba cikin wanda ka umarce mu duk mun ciro su sun mai kulu ya rajuwa ya ce ku koma ومن وجدتم في قلبه مثقال ذره min khairin fa akhrijuhu wanda duk kuka samu cikin zuciyar shi akwai imani akwai alkhairi ko gurgudan girman ciyashi ku fito da shi ina ba ta gane wa yakhrujuna khalqan katira sai su fitar da mutane da yawa kuma yaquluna rabbana lam nazar fiha khairan ba mu bar kowa ba wanda yake babu wani alkhairi da muka rage yanzu ba saura ba duk wanda muka baro cikin nan ba sauran wanda yake da alkhairi ko kana وكان أبو سعيد يقول واتو أبو سعيد مباد الأبار يكتشي نفدونا سيتي كو إن لم تصدقوني لهذا الحديث فقرأوا إن شئتم إن بكو جزجان تاني ودونا الأبار عند نباكو تكوكوما قرآني كتالا مغناتا كتالا قرآني إن كناسو شوى إن الله لا يجب مثقال ذرة Allah baya yin zalunci ko da gurgudan girman kiyashi wa in taku hasanatan yudha'ifha idan ma alkhairi ne mutum ya aikata ma akan didin din ya mai ne wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima sannan bayan haka nan Allah yana ba da lada mai girma daga wurinsa muna roƙo Allah ya azurta mu da wannan lada babba فيقول الله عز وجل to daga nan ba sun ce ba sauran mai alkhairi ba to ku ji inda zai bada abu shine magana dalilin kawo aya ku dai an gama da ku duk wanda yake da kode da kwayar zarra an gama to daga nan sai sai wa yu'ti min ladun ajran azima ko buku ba gane wuri na bai fito ba bai fito ko to wuri kudi sai qul azza wa jalla yanzu duk an gama duk abin da aka bari ko an zo muminai ba su ne na an ba su ba sun ceci mutane ga hadda karancin kaza har suka ce yanzu ba sauran wanda ya rage na alkhairi kaga an ba da kowa haƙƙi duk an ba da ko sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shafa'atul mala'ikatu mala'iku sun yi ceto sun gama wa shafi'an nabiyuna annabawa sun yi ceto sun ma sun gama wa shafi'al mu'minuna mu'minai su ma sun yi ceto sun gama kowa an ba shi naki kowa ya yi nashi aikin da aka ba shi wallan ya baka illa arhamur rahimi yanzu ba wanda ya rage ceto sai mafi tausayin masu tausayi shine Allah tabaraka wa ta'ala fa yaqbadu qabdatan min an-nar sai Allah yayi wata damka daga cikin wutan nan ya damki ɗan wutan nan ya kwaso su daga cikin wuta wa yakhruju minha qauman min an-nar lam ya'malu khairan qattu sai Allah ya fitar da wasu jama'a masu tarin yawa daga wuta wanda ba su taɓa aikata aikin alkhairi ba kwata-kwata illa kawai wannan abin da su kada adu humaman sun riga sun zama gawayi gaba daya sun riga sun zama gawayi shine humaman sun riga sun zama humaman ga humaman can kasa ai fahman sun zama gawayi Allah zai kamfato su daga wuta sun riga sun zama gawayi wa yulqihim fi nahrin fi aqwahil janna ya zuba su cikin wata teku a bakin aljanna wani rafi ne yuqalu lahu nahrul haya ana ce masa rafin rayuwa nan za a sa su fa yakhrujuna kama takhrujul hibba fi hamilis sayl sai su rika fitowa kamar irin yadda kwaya take tsurowa a bakin rafi in ka je bakin rafi ka ga wasu irin ciyawa a suna da wani yanayi suna ta fitowa daga bakin rafi ka ci ta a ƙasa wa ma yaji'u bihi sayl min tinin aw busa'in ghayrihi shine abin da rafi ke ɗebowa na laka ko wani datti dai kwai da tafaka fi hibba idan aka yi sa'a akwai kwaya a ciki wata karar ala sassi majalar asai ta daji ta nuke a wannan bakin rafin nan sai ka ga ta fito fa inna ha san bi ta fi yaumin wa laila sai ka ga ta fito cikin kwana da zai da dare wasu sabba biha sur'ata auri abul abdani wannan ana kwatanta yadda jikinsu zai sauri ya rikita ne ya canza fadisan da jikinsu ilayhim ba da israfin nari lahum bayan wuta ta riga ta kone su kurmus sun zama gawayi ana sa su cikin wannan latin jikinsu zai canza ya koma ya kyau Allah ka tsare mu ala tarawna takunu ay ko ala taku ala tarawna takunu illa al-hajar aw shajar ma yakunu illa ash-shamsi wa tayfirun wa uqaydirun ba ku ga irin wannan ciyawa yadda take komawa ba ta ganta a bakin a gefen dutse ko a gefen wata itaciya sai ta ga in rana ta taba ta ma ya kuno ila shamsi wa sayfir sai ta ga wanda take ta rana ta yi yalla yalla wa ukhra wa uhaydiri wata kuma ta yi kore kore wanda take cikin inuwa inuwa wannan ciyawa ce kwatantawa wa ma ya kuno minha ila zulmi ya kuno abyad wanda ya zama wajen inuwa shi kuma ya zama fari haka dai za ka ga mutanen nan sun fito faƙalu ya rasulallah sai da su suka ji da suka ji annabi ya kwatanta maka wannan yace ko ga in waɗannan ciyawan kwayar ta taho ba wanda take wajen rana rana sai ka ga kallanta ta koma yalo yalo wanda take waje jan kala kala ka ga ta koma kore kore wanda take karkashin inuwa ka ganta fara fara suka ce o manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce manzon Allah kauye yake yana noma kawai zuke tsawo zani ba kawai ya zo ba koyi ya zo ba koyi zo ji kana kwatanta mai abun noma ya ga rike ba ke ce a a to nan ma kuma kuna noma ne wannan fa yaran mu ne na manoma to sai suka ce suka ji dadin maganar nan saboda annabi yana magana sai hada hadda yadda ba koyi zai gane kwatanta mai gona kwatanta mai kaza kwatanta mai kaza sai suka ji kawai suka ce oh kai ka ce manzon Allah yana ci yana ciyo a can yana ciyo a wannan dinsa a kauye ka'annaka kunta tar'a bil badiya kai ka ce ka kasance kana kiyo ne a kauye qala sai ci gaba da bada labari yace fa yakhrujuna kal lu'lu' sai su fito sun koma sun canza kamar lu'lu' fi riqabihi qawati ya'rifuhum ahlul janna a wuyar su fa amma akwai wasu zobuna da aka ba su kaman wasu kati aidi kati wani abu da aka sa masu yan aljanna na gane su su su gane wannan nan sai wannan nan su ne wanda suka fito daga wutan nan wanda ba su taba yin aikin alkhairi ba amma rahama Allah ya kwace su suka fito daga cikin wuta ana ce masu haula wa taqailla waɗannan su ne wanda Allah ya yanta daga wuta adakhalahum Allahu aljannata bighairi amalin amilu wannan Allah ya shigar da su aljanna ba tare da wani aiki da suka yi ba haka aka ba su aljanna kyauta ba ga gaskiya sun bambanta da abin da to inde ba ta baci ba ba san mu zo nan wajen wala bakar ko gaskiya ba ta baci ba muna son mu zama muna muna ba mu shiga wutar nan ba bulle ha a cikin nan azaba inde mun yi sa'a mu samu muna dai kurkusan mun tafi dai kafin a zo nan tunda wannan fa shine abin nan da ake ce ma the difference is clear ko da suka shiga aljanna ba a kwatanta su da wanda ba su shiga wuta ba kwata kwata kafin shiga aljanna sai dai fa duk da aka suma wasu yi babban samu dan fita daga wutan nan ba karamin abu bane to amma dai bai kai wanda bai shiga ba kwata kwata tunda su suna da alama yanzu ana gane amma su ba sa jin komai daɗi suke ji ma da wannan matsayin yanzu da aka ba su godiya suke sosai tun da fito da su daga wancan azaba wala khaira wala khaira qad qaddimu ba saba gabatar da wani alkhairi ba qaddamu thumma yaqulu sannan Allah ya ƙara ce masa udkhulul jannata fa ma ra'aytumuhu fa huwa lakum ku shiga aljanna duk abin da kuka gani ciki na ku an ba ku ya ya to ko fa yaquluna su ma zai ta mamaki ma domin sun riga sun ci wannan wuya gashi an canza su an ciro su har sun samu aljanna kuma yanzu an ce musu shiga aljanna sai su ce rabbana a'taytana ma lam tuta ahadan min al'alamin kun ji ko su dinnan wanda har ayan aljanna ke ganin su na fice musu wadannan su su ne su ne yan tattun wuta wanda aka kwaso su zuba su da komi ko su gaba su gaza wa aljanna kyauta babu komi suna jin wani abu to su ko ba sa jin komi da aka je aka ce musu so ku shiga aljanna duk abin da kuka gani ciki an tare da naku an ba ku to shine suka koma suna cewa ya Allah ka ba mu abin da baka ba kowa ba a duniya saboda matsayin da suka samu kansu suna jin daɗi wa yaqulu lahum indi afdalu min hadha yace ina ba da abin da yake wannan zan ƙara muku ai ban ya kace kenan ba tunda ne suka fita daga wuta to kun yi sa'a wa yaquluna ya rabbana wa ayyu shay'in afdalu min hada menene wannan girma abinda kai mana menene kuma za a yace an ƙara shi fa yaqulu ribaya yace zan yadda da ku kuma fala askhatu alaikum ba'dahu abadan in na yarda da ku din nan daga nan kuma zan ƙara fushi da ku ba har abada kuma kun kace ne ya fito ko ai da saura bari a ƙara ko wancan yanzu da aka yi magana muminai aka yi magana gaba daya to ga kuma wanda qur'ani zai ce ta shafa'atul qur'ani li ashabi qur'ani zai ce shi ma abotai wanda suke karanta shi kenan su karanta shi su fahimce shi su aiki da shi gurgudan hali shi yasa ake cewa qira'atuhu ko tilawatuhu ma'a tadabburi wa tafakkuri ka karanta kai tadabburi ka fahimta ka gane sannan summa al'amal sannan aiki gurgudan hali to haka abin nan ne kada ce ko mutum ya ce to shi kenan karatun qur'ani daga shi kenan sai ya zama qur'ani ya gama ya tashi daga nan ya je kuma ya saba ma Allah ai ba ruwai ba yawan ta karanta qur'ani yana da fa'ida sosai sannan kuma mutum ya dauke ya kokari ya fahimci abin da ke ciki gurgudan hali kuma ya tsare inda aka ce a tsare inda aka ce a yi a yi aikata gurgudan hali wannan shine abin da ake nufi nan kaga inda aka ce innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur wadanda suke karanta qur'ani tilawan nan wasu suka ce tilawa abinda ake nufi an karanta an yi aiki an bi abin da ke cikin to kun ga sai da aka yi magana shi sannan ma aka yi maganar sallah yatluna kitaballah ta kace sannan wa qamus salah suka zo suka tsaye da sallah sannan aka yi maganar dukiya wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar da cikin abin da aka azurta su da shi sirran wa alaniya boye da bayyane yarjuna tijaratan lan tabur waɗannan su ne suke yin kasuwancin da ba a asara a ciki in kana son kai kasuwanci da rayuwarka wanda babu asara a ciki to kai wannan jiya wani ya turo min wani clip da na gani mai tada hankali sosai sheik dokta ya sunan mutum na namuwa dokta kai subhanallah wanda na tura wa da ka tura wannan mai shiga ne a Kano dokta na ba ba dokta Abdullahi Garan Aiwa daya dokta Bashir dokta Bashir ne ke son shi dokta Bashir dokta Bashir Ali ne ko sunan shi ko to shi daktar jiya yake karatun wasu ayoyi ya ta kuka cikin suratul abin nan cikin suratul tauba cikin bara'a yake magana waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam da aka fita yakin nan suka je fita Allah tabaraka wa ta'ala daga baya ya ce to annabi ya gaya masu tunda ba su fita ba ba za su ƙara fita kuma tare da manzon Allah ba har abada ko an zo jihadi aka ce za su fita kada fitar da su har abada ba za su yaki da manzon Allah ba har abada saboda su sun yarda da su zaman su gida sun yarda da su zauna tare da mata da kananan yara wannan aya suna da tada hankali matuƙa domin Allah ya gaya masa wani sirri na gaibi cewa ba za su yaki da shi ba har abada ashe tabuka ita ce yakin karshe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan tabuka bai tsada zuwa bayan mun karanta cikin ayat al-tafasir to shine wani bayani wanda yake mai ban mamaki da abin nan ba yake cewa shi yasa idan Allah ya baka dama ta yadda za ka samu ka bauta masa ka je kusa da shi sai kai watsi da wannan daman to ba dole ne ta maimaitu ba ba dole ne ka samu dama ta maimaitu ba to shi yasa wannan ake ce ma mutane su ci hazul fursa duk lokacin da Allah ya baka dama lokacin da zaka samu dama kai ma Allah biyayya kai mai wata da'a kada ka jinkirta ka ce bari sai nan gaba kai domin in wannan daman ta kucce to ba dole ta maimaitu ba a cikin wannan surar nafsu sura ne shi abakar mahmud ne magana a cikin bakara ne ina da shi magana yace shi yasa idan Allah ya nuna ma gaskiya sai ka kale ta da kankan to kuma har abada ba za ka gane gaskiyar nan ba domin ka biya mata baya ita ma za ta zo ma ne a biya duk sanda za ta zo ba za ta zo ma daidai yadda za ka ba za ka ma fahimce ta ba kwata kwata balle har ka gane haka za ka mutu cikin bata to za ka je sa mutum ne da gaskiya kawai ya karba in ka ga ka samu dama kuma kai bauta Allah kai wani abu da za ka samu lada kawai kai domin ba dole ba ne wannan dama in ta sulle ma ta ƙara maimaituwa kaga dai waɗancan da suka fita tare da manzon Allah manzon Allah ya fita ya koki ashirin da bakwai amma na tabuka shine na ƙarshe daga nan bai ƙara fita ba sai ya je hajjin mai kwana kawai daga nan shi ne zai kwana tamanin da uku gaban duniya sun riga sun gama asara abada ba za su taba toshe wannan kafar da suka rasa ba ta bazu da a ce mutum zai fita da manzon Allah ko sallah ce mutum ya rasa tare da manzon Allah ai ba karaman musiba ba ce kalli wanda suka taho ba ba ci suka yi ba tahowa suka yi su zo su je su manzon Allah mubayi a amul uqud amma waɗanda suka zo suka yi zango saura mil uku ba su isa Madina suka yi shawara suka ce su tsaya fiya da zango daga nan sai su karasa sai labarin mutuwar manzon Allah ya zo masu suna nan inda suka yi da zango to har suka bar duniya ba zai na bakin cikin wannan abun ba saboda da ba da haka na bada sun zama sahabbai yanzu su ba sahabbai ba ne rashin halartar wannan ganin da ba su yi ba su haɗu da manzon Allah ba da sun haje sun haɗu da shi a wannan wurin ko sun ko da makaho a cikin su da sahabi ne ko da bai zama manzon Allah da ba saboda haɗuwa da shi a zamani da wannan wurin a haɗa wannan shi ne zai mai da mutum yanzu dai su zama hazara mai yiwu wadda aka sai ta kuka suka yi ta kuka kaga ba karamin abu bane hmm ba kana na ha an cinye na ba su mutu na cinye abu akwai akwai aiki ta fata dai da muke Allah da ya taimake mu samu dai mu samu mu kubuta dai to mu tsaya nan Allah ya ga ce aiki ya ci akwai aiki to wani wani saboda wani aiki ba wani da wala to Allah shi ne mai wa wa alaikum salam kan gaban sallah wajen sallah a ce ba ka zama kulkin kafin wannan ya kafin kafin to mu dai abinda muka sani an nuna mana muhimmancin zuwa masallaci maimakon mutane su tsaya so a cewa ake babu sallah ga makwaucin masallaci sai a cikin masai a masallaci haka mutum ya zai zaman shi a wani wuri da gangan ba da wata larura ba kawai cikin zuwa masallaci yana sallah ko ba gidan shi ko inda suke hira su zauna su cin tuwo ka masallaci can gaba su a kira sallah suna jin kiran sallan nan su karsa wannan babban masifa ce to na nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ji kiran sallah sannan yake amsa kiran sallan nan to azabar da za a yi masa a lahira kamar a narka walda a dura masa a wannan kunna dura masa a wannan kunna wannan jin kiran sallan da yayi bai amsa ba shi ko amsa kiran sallan nan shine yana faɗi ka maimaita sannan kuma ka bar duk abin da kake yi ka je ina ka kira sallan nan kai sallah a mutu zai zama shi kawai ba da wata larura ba kawai ki zuwa masallaci su ta cinto a daidai kofar gidansa suna hira su ga masallaci wannan babban matsala ce tun da dai makaho ko ba a yi masa uzuri ya zo ya yi sallah a gida ba wannan wannan wannan abdullahi bin umar maktum makaho ne ya zo ya nemi izini manzon Allah ya rangwama mai akan tahowa masallaci bayan kuma gashi makaho kuma dan jagoran shi bai jin magana in ya jawo shi yana sassaka shi cikin inda bai kamata ba har annabi ya bashi uzuri da a matsayinsa na makaho sannan ya ce masa kana jin kiran sallah in an kira ya ce yana ji ya ce ka taho masallaci ya ce da ɗayanku ya san muhimmancin da ake samu in an zo sallar jam'i to da in yaji kiran sallan nan zai taho masallaci ya sallah ko da da jarshiki ya zo masallaci ya sallah kuma shi jam'i kamar yadda ahlus sunna suka tabbatar jam'i ba wai jam'i wajibi ne dole ne dan dai mutane suna jin sallah kiran sallah kuma ba da wata larura ba to dole ne su zo masallaci su da yi sallah da su ba yi sallah kowa ya kama gaba shi amma akwai larurori irin waɗannan larurori wanda aka sassaka da na gaske da na kowane ne kenan sai dauke su larura har Allah ya bada mafita amma dai haka nan ana zaune lami lafiya lau mutane su koma ko su ta sallolin su daban-daban suna sallah wannan ba karanta wa manzo Allah wace sallah alaihi sallah ba daidai bane haka sai ka tafi da koba gidan shi ta sallah ki zuwa masallaci ga masallaci ga shiga masallaci kuma da masallacin ma ba su da yawa ruko da yawa da kai tafiya yar kadan kai tafiya za ga masallaci kuma mutum shi yake duk da haka ne ta sallah koba gidan shi wannan ba daidai bane mutum ba mace ba ce mata ne aka saba zamawa ko su matan kansu da za su rika zuwa masallacin inda ana masu tsari sun fi natsuwa sun fi samun abin da ya cancanta a masallacin tunda za su ji karatu za su ji wasu abubuwa da za a yi na gyara ilimi da gyara sallah kuma yanzu ja take yi wadda take kunkumawa a daki da ita kadai ce kum kum kum kum kum yanzu ba za ta kunkuma ta ba tunda ta zo masallaci dole liman take yi dole a yi ta yadda ya cancanta ba ka ba wasu mata in suka je sallah a cikin daki da zaka gani kai da kanka zaka ce lalle wannan sallan ba su yi ta daidai ba sai yawa ba su yi sallah ba tunda wasu matan ba su ma san fan ana sallah ba a magana ba ba san fan ana sallah ba a magana ba ni nan na gaya muku a wajen 1986 nake tsammani ina da ɗaliban mata ina karantar da su aka yi karatun a habari muna yin shi muke yi lokacin akwai manya ciki da dattijai sau da mu ba mu rubutun jarabawa amma za mu tafi hutun azumi sai muka ce to bari a yi jarabawa ta hariri shafuwi za a yi shafuwi za a yi yanzu da baki za a rika tambayoyi ana magana abubuwan da ke aure da alwala ina gaya muku wannan maganan ba sab aka ce a jero abubuwan da ke aure da alwala wata ta fara faɗi ta ce ki shigo ciki ta ce tusa wata ta tusa kawai da mutum ya yi tusa shi kenan sai haka alwala kaji ba lokacin mun yi karatun mun yi nisa to wanda bata san wannan na warware alwala ba ya kake gani to yaushe sai sallah to a nan yake gaya muku nan muna karatu kuna nan nan muna magana malam muhammad ya ce a cikin ɗalibansa wata ta ce a gaya mata yadda ake wankan in an haihu wata ta ce mata ai bai da bambanci da yadda kike wankan janaba ta ce to ai ko ɗaya bata taɓa yi ba kuma yayanta shida bata san na janaban ba balle na in an haihu saboda haka in ba sa zuwa masallaci suna na cikin ɗaki wani namijin shi ma shi fance ita fanka sau to ka gaya min wanda zai tada wani kuma ya ji ya ɗauko amana ranar ɗaura aure an ce daga yau ka gaya mai daga yau wani ya dunkule ya ce duk hukunce hukunce na shari'a da ta tanada ya tashi daga kan wani ya koma kai shi ya dunkule wani ko sai an jero a ce daga yau da ciyarwa da shayarwa da ba da wurin kwana da tufatarwa da koyar da addini shi gwargwadon hali dawa an san gwangwani aka ba shi gwargwadon hali shine ma karshe dawa sai koyar da addini shi a tashi daga kan waliyinta ya koma kanka a ce ka ɗauka jama'a ce an ɗaukan ma ba kuma ga ma jama'a ku sai dace a ce da haka za a yi alakira kuma mutum ya zama bai iya komi ba za a yi sai ya sa karsa ka rika zuwa inda za ta koya da kanta ko ne mai koya mata gida tunda shi bai iya koya mata bai iya ba ko ya sa ta rika zuwa ta nemo da kanta ko ya nemo mai nemo wa ya rika mata gida in ko ba haka wata ta ci kuma ya shi lahira mun karanta littafi da ake cewa faslul khitab cewa babu matar da za ta shiga wuta a lakira ita kadai zai wahala kwarai ga wata mace a wuta ita kadai duk wanda ka gani a wuta to da wanda ta jawo sai ta jawo bangarorin ta biyar cikin su sai ta ja daya ko ta jawo babanta da mamanta ko ta jawo mijinta ko ta jawo ƴaƴanta ko yayyanta ko kannanta ciki sai ta jawo wani amma da wuya ka ganta a wuta ita kadai to to da ka dole ne a koya musu dole ne a bar su masu koya amma za ka iya koya musu ba ka bar su nemo da kansu kuma mutane sun yadda su je su nemo boko a wasu yadda su nemo addini ba mutum ya yadda mata su je kasuwar laraba cikin maza yanzu in yau da laraba ne ka tafi yanzu bayan mun tashi nan za ka san da kasuwar tana ci sosai kuma Allah nan kwanaki wata har zuwa sai sai idan nan ta zaɓe da wata bila ta gari ne ta zaɓe ta goga mai kirjinta da gaggar ta ce ya ce subhanallah ta ce malam ke nan a duk kasuwar lara ya shi dan zanne ba su nuna wa kuci ga shi dan zaune yana nan zaune ga shi dan yana nan cikin mu nan ta gogai kawai ya ce a inna lillahi wa ta ce malam ke nan dama da gaggar ta mutum haka da dan zai yi a kasuwar laraba da daddare za su je kasuwar tana nan tana tafi su koto sa ɗaya na dare a wata ta da kota kwara ta kawo mai da doya shi ma daga nan mata ta amma duk wanda mutane sun yadda yan mata in yan mata yi da yan mata da jawarori sai su ranga da kwalliya ba abin da za su ya ga kasuwar su ta yawo duk wannan ba kori alayhi ba ne sai karatu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين